من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu a wannan majalisi mai albarka wajen tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan sura da za mu tashi insha Allah suratul juma'a yau muna ranar ta laraba 28 da wata na shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya je da sha biyar da watan hudu shekara ta dubu da ashirin da shidda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yace waɗanda suke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kalli halittun da suke cikin doron ƙasa ɗan adam ɗan kaɗan da ke komi ba da ke lissafi ba haka da ɗan kalibi mala'ikan da suke sama da yawansu wanda ba wanda ya san adadin sai Allah to za ka san ɗan adam bai kai lissafi ba da yi kaɗancinsa to amma dukkan wa'innan halittu da suke saman doron ƙasa banda wasu daga cikin 'ya'yan adam da kuma wasu daga cikin aljannai sauran halittu gaba ɗaya kowanne yana wa Allah tasbihi. Almalikin Kudus, sarki Allah ta'ala mai mulki, wanda yake sarki tsarkakakke, wanda ya tsarkaka akan dukkan wani abu na nakasu. Al'aziz wanda yake mabuwayi, wanda yake ya gagari kowa ya fi kuma ƙarfin kowa. wanda yake takawa duk wanda ya dama mulki alhaki wanda yake gwani mai hikima cikin dukkan al'amuransa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu Allah ta'ala ne shine ya turo a cikin larabawa laraba na ce musu al'ummiyi saboda ba sa karatu wanda baya karatu baya rubutu shi a girce ummi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi annabiyul ummi amma shi daraja ce da matsayi domin da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya turo shi yana karatu yana rubutu to da mutanen makka da sun samu abin faɗa baya karatu baya rubutu ma suna karyace karyace to ina nan da aka ce gwanin rubutu ne da karatu da ta za su kirkiro alkur'ani game da suke faɗa da wani ma sai da hakan ne to sai Allah ta'ala ya sanya wannan kasancewa annabi sallam baya karatu baya rubutu kafin Allah ta rubuta ba kun da tajru ne kauli min kitabin wala takhuduhu bi yaminik idan lartaba mubtilun to Allah ya tuno wa larabawa manzo dan cikin su kuma kasance annabi sallam Allah ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina ba ana nufi ba da haka cewar manzo ne na laraba a wa ma arsalnaka illa kafatan linnas amma ana nufi lokacin da aka turo shi wanda fara kiransu su ne laraba kuma shi ba larabe ne kuma a cikinsu a garinsu aka turo shi shi da ake nufi da haka ba ana nufi ba manzo na laraba a manzo na kowa da kowa ne sai da wanda ya ƙi yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyi na Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga abin da suke kai na shirka da kafirci da ayakuna miyagu da ɓanna daban-daban shi sa Allah ta'ala turo a dausar da muke cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kafin zuwansa duniya ta gurɓace babu wani abu da rage a sauran doron ƙasa mai kyau da ake banda banda ba abin da ake kaɗai shirka ce kashe mutane hoshi da makamin cin musai shan giya caca duk abin da ka sani marasa kyau yaƙe-yaƙe akan abin da bai takara ya karya ba ba abin da ake sai wani amma Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam dan lokaci kaɗan sai gashin duniya gaba ɗaya an wanke ta dawo hanya kyakkyawa wayu allimuhumul kitaba yana karantar da su littafi shi ne alkur'ani wal hikimata da hikima ita ce ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin sun kasance larabawa kafin da ma al'ummar duniyar gaba daya kafin turo manzo Allah sallallahu suna cikin bata mabayyani domin yadda aka ce al'umma ba abin da take sai shirka ai babu wani batan da ya wuce shirka a wannan lokaci kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu inda mutane to sai Allah ta'ala ke cewa wa akharina minhum haka nan kuma Allah ya turo shi da wasu ma dai wanda daga baya za su zo su kenan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi zuwa tashi alkiyama ne shi yasa ce lamma yana hakuri sa'u da su ba wanda za su zo har zuwa tashi alkiyama wawal aziz Allah shi ne magwayi wanda yake mai karya duk wanda ya gada ma ya karya kuma shi ne alhaki wani wanda ke cikin ayakunansa zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ta'ala ke cewa wannan turowar a turo mutum ya zama manzo ga al'umma tofar lace ta Allah da yake badawa ga wanda ya so. Kenan a nan turo annabin kansa farala ce, Allah ke zaɓar wanda ya dace ya turo shi zama wanzansa. Kuma wannan turon wata ƙare ba wani sai makaryata, a kwanan da bana ga wani ana turo a cikin salula da cewa shi ba an turo shi. Makaryatan yawa gare su. Akwai shahararru guda talatin. akwai kuma ƙananan zuwa da basu da iyaka. Idan wanda ya ce, yawon to ka shi wani can. Saboda haka, Allah ta'ala ya turo annabi sallam ya ba shi wannan matsayi na manzo har da zuwa tashin alƙiyama. Haka nan su ma wanda aka turo musu manzan suka yi imani suka yarda shi ma kyauta ce ta Allah da yake badawa ga wanda ya so. Domin a yau duk wanda yake saman doron ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai in yaki mutanen diya suna da zance su ba manzon su bane wasu na ce su annabi su annabi Isa alaihi salatu wasallam to annabi Isa ba annabi su bane annabi Isa da kansa lokacin da zai dawo zai yi aikin da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu abu ne Allah bai shirin wani addini da mutum zai yi ba musulunci ba inna dina inda Allah islam duk wanda ya wani addini ba na musulunci ba Allah ce falan yi kuma labi har abada ba za karba masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin la la lahira kuma dan mutane kowane ne duk wanda ya samu labari Allah ya tuba da zuwa wallahi ko a internet ka karanta inda baka imani da shi ba wannan ya kai ya zama hujja gare ka shi yasa waɗannan abubuwa na zamani suna zama hujja ga mutane saboda haka ai mutane da ya abubuwa da ya duk aina suka san shi a wannan hanyoyin ko to shi ma zuwa na wanzu ana sanar ta wannan hanyar da ka ji labari an kare da kai ko ka imani ko kai ka sani tunda ai duk abin da yake mai kyau aka faɗa a ciki ai kana aiki da kuma a wajen to me yasa kuma ka imani a nan da ka karanta shi a ciki to wannan kasancewar haka farala ta Allah ke ba wanda ya so wallahu zul fadlil azim Allah ma abocin farala ne da kyauta ga baiwa mai girma
قل يا أي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين to Allah ta'ala yake cewa masalul ladina humilu taurata summa lam yahmiluha misalin waɗanda aka ɗora musu nauyin aiki da attaura kenan yahudawa da aka tura musu annabin Allah nabi Musa ya zura littafi na attaura aka ɗora musu nauyin aiki da abin da ke cikinta cikin nauyin abin da ke cikinta yin imani da manzala sannan lokacin da Allah ya turo shi amma waɗannan mutane Allah ce sun malami hamiduwa ba su ɗauka ma'ana ba su yi aiki da ita ba to misalin su waɗannan mutane Allah ce kama sali himari ya hamilu asfara kamar misali jakki ko mutum jaki aka ɗora mishi littattafai idan ka ɗora jakki littattafai wata fa'ida zai ana to haka yahuda suke ga littafi a hannunsu amma babu wani amfani tunda ba su aiki da shi ba shi yasa a cikin alkur'ani idan ka an kama misali da jaki ko da kare to ta ɓaci misali ne maras kyau shi yasa aka musanta su da jaki to waɗannan mutane ma wanda ma jakin da su duk lokacin da kaga an yi misali mutum saboda kafirci da wata dabba ko jaki ko alade ko wata dabba ce to wannan mutum hakikanin al'amari gwanda wannan dabba da shi domin wani wuri Allah ta'ala ya ce wa ula'ika kal an'ami yace bal hum adal wani zai gani dabba aha dabba ta yi akwai mutanen da suna nan saman doron kasa amma dabba ta fi su ta yi su tunani har hankali shine wani malami yake cikin wasu abiya cikin shi yake magana akan mutane ke ce walbuhum a azamu hurmatan wajen lalatan mimman yara min hadihi mahaluma ya ce dabba ko kuma dabbobi ya ce a zama hurmatan wa jalala ya ce sun yi alhurma sun yi daraja da girma ga mutunan da yana kallon shiriya ga ta a gaban shi amma haram ta mishi ga hanya ta gaskiya ka bi ta kaki ya ce da wannan mutum gwanin dabba da shi dalilin haka Allah ce bi isa masal qaumin ladina kazzabu bi ayati Allah yace yayi muni misalin wanda suka yi ta ayin Allah a mutunta su da jakki wallahu la yahdi qawmal zalimin Allah baya shirye da mutane wanda suke azzalimai zai musu hukuma na ya kan da imamu قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
الله سبحانه وتعالى كتوى قل يا أيها الذين هادوا in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas ka faɗa ya rasulullah ga wanda suke yahuda ka ce ya ku yahudawa idan kuna rayawa kuna faɗa a bakinku kamar da kuka saba ƙarya kuna cewa ku ne masoyan Allah ku ne zaɓaɓɓu a gurin Allah min dunin nasi ko ba bayan sauran mutane ma'ana sauran mutane ba masoyan Allah ba ne ku ne masoyan Allah to tun da masoyan Allah ne me zai hana ku nemi mutuwa ku gamu da Allah ta'ala kamar da aka zaɓe ku fatamanna wal mota in kuntum sadiqin Allah ce ku yi burin mutuwa inda gaskiya kuke sai Allah ta'ala ce wala yatamannawnahu abadan yace har abada bai hude baya burin mutuwa bai hude ya bi kowa kin mutuwa shi yasa kuke ga a Isra'ila da an gashe bai hude 20 ko 10 to duniya ma gaba dai hankalin ta tashi akan wanda za su kashe dubban mutane saboda an kashe musu kaɗai wa'inda ɗan tsira da mutane kaga wannan babu shakka ba ƙaramin ƙasƙanci ba ne ga wannan al'umma ta yahudawa shi yasa wani wuri yake cewa ya waddu a duhun lauyu amaru alfasana bai hude ɗaya zai riƙa guri ina ma shekarar dubu a duniya sai dai matsalar Allah ce ba hu za zai da azabi ayyu abba in aka ce shekarar dubun cewa yau kariya za ta yi kuma wani mazai ne sun tarihi da azaba kenan ko mun daɗe da kwana ne mutuwar sa in dai an sa maka lissahi to kariya zai to har abada bai hude bayya burin ya mutu me yasa ba sa guri Allah ce ne ma qaddamat aydihi saboda abin da hannunsu ya aikata wato wani abin da yake nuna mana yahuda sun san gaskiya kuma sun san abin da suke ba gaskiya ba ne banna suke yi shi sa ba sa tunanin mutuwa ba sa son su mutu sun san idan suka haɗu da Allah babu kyau domin duk wanda ya karanta littafi ya ga sakamakon irin abin da ya aikata to babu shakka dole daga hakan ta kasance daga wajen ba so ya mutu kuma babu shakka ba wani ɗan adam da ke saman doron ƙasa da ke ɓanna irin ta Yahudawa wallahu alimun bin zalimin Allah masani dukkan wani azalimi dukkan azalimai Allah ya masani da su kuma kowane zai ga sakamakonsa a wajen Allah ta'ala rana ta gobe kiyama zai ga irin sakamakon zalunci zalunci musiba ne shi yasa Allah zai ga cewa zulmatun yawmal kiyama yace zalunci dubbai ne ba duhu ne ba aka ce dubbai duhu saman duhu ranar gobe kiyama wani wuri ma Allah ta'ala ke cewa وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون kuma wallahi babu shakka zalunci dukkan mutumin da ke da tunani ya kalli zalunci zai gamu sa yanzu ka riba ga mutum baka san shi ba baka taba ganin shi amma ka zo ka hallaka shi ne maka gaba ɗaya rayuwar shi ka hallaka shi wani ma zai zo wani jama'a guda bai taba ganin bai san su ba kada ya zo ya jefa musu makami ya kashe kowa da kowa ta shi. Riba to don Allah yanzu zalunci irin wannan rana ta gobe kiyama da mutum zai ce wa Allah mutum zai sace mutum da tsawon tsaban zalunci wani mutum za ka ɗauke ɗan adam ka je ka ajiye shi ka ce sai an baka kuma wani irin zalunci kai zalunci zai sa mutum ya ɗauki abincin mutum dubu ɗaya ya kwashi ya je shi ɗaya kuma ya ɓata shi hanyar da ba zai amfane shi shi ba wanda mutane dubu kowa kwana da yunwa mutum dubu ya kwan da yunwa kai ka ɗauke kuɗaɗen mutum dubu ka mallake ka ɓoye kuma kai ma ka kashe su hanyar da baka san wa'anda kashe su kaga zalunci ya yi muni shi sa Allah ce sasannin azzalumai za su sani wata ban juya za su juya rana ta gobe kiyama ina mutum zai shiga idan ya ga sakamakon azzalumai a gobe kiyama to sai Allah ta'ala ke cewa kul innal mautal ladhi tafiruna minhu ka gaya musu ka ce ya ku yahuda mutuwar da kuke gudu kuna tsere mata fa innahu mulaqikum yace duk inda kuke za ta same ku yace a wata mun yake cewa law kuntum fi burujin mushadda kuna kuna ci ina irin wannan dogayen ne shi na ke cewa buruji an yi beni mai hawa 150 kai kana da 139 alabu a wuri to in lokacin mutuwa ya zama la'aikar zai talla ka bai zuwa da 40 a 139 na zai shiga ko sai da kiran ka kaga kenan ma inda ku mulaƙi ku zai same ku duk inda kuke mutuwa kenan ita kadai in ka gaba ka mutu wani lokacin ka ne ne ba shi yasa in lokaci bai ba ba mutu ko me za a yi babu irin ciwon da mutane ba su yi shi ba amma dalilin lokaci bai yi ba ko su mutu kuma wani da ya kamu da wannan ciwon sati ba bai zai mutu yanzu ne babban ciwo da za a ba labarin samudi a nan wanda ya yi gaugal wanda mutum yana cikinsa ake ga ana yawan mutuwa shine ciwon koda wanda ake yawan mutum dialysis to mutane suna nan za ka akwai wanda muka sani shekaru ana musu dialysis kuma suna da rasa ne ne lokaci ne ba a mutuwa sai lokaci ya yi sau da haka ba wai kare ciwon zahiri hakika shi ne ta kashe a mutuwa lokacin da ake mutuwa lokacin ba a mutuwa to mutuwa duk inda kuke zai same ku ba a gudun shi inda aka rubuta maka za ka mutu da sai ka sai ka tafi kuma sai an tara ka tafi sun maturaddu na ila alimin gaibi wa shahadati sannan kuma bayan ku mutu za a dawo da ku zuwa ga Allah ta'ala wanda yake masanin abin da yake boye da bayyane idan aka dawo da ku zuwa ga Allah ta'ala fayu na biyu ku biyu a kuntum ta'amali wanda zai baku labarin duk abin da kuka aikata komai sai an baka labari kai ka mance shi ku asahu Allah wannan su su mutane sun mance amma shi kuma Allah a rubuce ki kuma Allah ta'ala shi bai mance kafin mala'ikan su rubuta ba shi Allah ya san haka tun kafin ka zo duniya shi Allah ya san wanda zai yi banna ya san wanda zai aiki na alkhairi ba wace ce ta da kaga kura ka san ta yi banna to shi Allah ta'ala ya san wanda ne an gashi ma ya san mai ne kuma ya san na kirki
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انبضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Allah subhanahu ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idan nudiya lis-salati min yawmil jumu'a idan aka yi kira na sallah ta ranar juma'a fas'au ila zikrillahi wa zarubai ku tafi zuwa ambatan Allah shine sallar ta juma'a da abin da ake na huduba kuma duk wani sai da sai da shi yasa malamai suka ce idan aka kiran sallah wanda liman yake hawa wanda in ya hawa mumbar ya zauna ake yin sa kiran kiran sallah na biyu da ake to lokacin nan haramu ne ga dukkan mutumin da juma'a ta waje ba a gare shi a ce ya zauna bai ta yi juma'a ba ko yana wani saye da sai da suka ce ko ka yi saye da sai da haramu ne a wannan lokacin idan wani lokaci ya yi to dole ne ka bar duk abin da kake in dai babu wani abin da shari'a ta baka damar ka zauna da shi ka wuce ka kada ka tafi juma'a ko ba haka aka so gare ka ba abin da aka so gare ka tafi da wuri don ka samu farada ta juma'a to amma in har ma baka tafi ba ne aka ce liman har ya zo to ya kamata ka shi sa hadisi na manzo Allah sallam ya tabbata wanda yake bayani akan farala ta zuwa juma'a da wuri wanda ya je da farko kamar mutum ne ya kawo gaisuwa da ake kawo yan saraki ta rakumi wanda ya zo na biyu ma'ana a sa'a ta biyu kuma an laba lokacin hawa da gida biyar kamar wanda ya kawo saniya wanda ya zo ta uku ga wanda ya kawo rago ko tunkiya ko akuya ko na akuya wanda ya zo na hudu kamar wanda ya kawo kaza ko zakara wanda ya zo na biyar kamar wanda ya kawo kwai to kaga daga wannan kuma an kare a wannan lokuta sai yake ba da labari idan ranar juma'a ta yi akwai mala'ikai da suke zuwa da takarda da abin rubutu suna bakin kowace kowa suna rubuta ga na warko ga na biga na uku suna nan suna ta rubutu ba sa tsaidawa sai lokacin da liman ya shigo idan liman ya shigo ya hau mari to za su nan naɗe wannan takarda idan suka nan naɗe wannan takarda kuma shi ke ba a sake wani sabon list to kaga anan za a kuskuren da wani anan za ga wasu mutane wai shi liman kullum akwai yan lake liman to ku yan lake kullum babu ku a rubuce farsi kaga akwai matsala ne wa ya ce sai an rako liman saboda haka babu wannan kenan ku zo kuma irin da kowa ku zo da wuri kare amma za a zo a sa liman gaba saboda haka da jama'a da doguwar sanda ya taho wani aka zo sallamar da liman abin da ya tabbata na sunna liman idan ya zo ya hau mumbari zai wa jama'a sallama sannan ya zauna a wai daga an shigo shi wanda mai riƙewa kayan da shi da ke sallamar ba liman ba salamu alaikum sallamar ba ɗaya ba salamu alaikum zama ma ne ba a duka wannan abin an ɗauke shi addini kamar abin da kaɗai abin da zai tsara mu shi ba addini hanya ce biya ke a rubuce take a shace take kawai bi za ka yi ba haka ke kirkira ba to ka ga wa'annan mutane kullum ba musu a ciki tun yau kai liman ya riga ka shigo yau shi za a rubuta ka sau da haka ya kamata kenan kowa ya zo da wuri a zo ka samu wannan farla wanda mu zama sallam ya bada labarinta wasu ma ruwan za a ga mutane suna can wurin kasuwarsu sai lokacin da liman ya zo ya kare hudu ba aka tada ya kama za a kowa sheka da gudu da sallah a hannun shi inda liman ya yi ruku ina da masallacin da ya yi ruku za ga wani shi ɗaya wasu biyu wasu uku wasu a cikin kasuwa wani tsakanin da inda liman yake sai ka ta hiyar minti biyar a kawa iya ana bin nasu diga to hakika ne alamar dole duka ba su da sallah duk wanda ya bi sallah kaga wani zai shekaru ba shi da sallah kun iya rai a wani akwai matsala ita ko wannan sallah rana ta gobe kiyama ita ce ake bincikawa mutum a ga cewar sallar da kai za a bi ba ta da kyanta duk wanda ba ta da hudda ta zai ko za a ko ko ko corruption ake ai ba ko ta amsa ba ce ake ba ta lokaci sai mai kyau ko to ita ma sallar binta ake kare masu kyau ana haka ana haka wani matsala ana bari haka za a yi in kare a lissawa sallah nawa ake so a samu daga balagarka zuwa lokacin da Allah karɓi ranka da hankalinka idan aka samu sallah dubu hamsin ake so sai aka samu sallah dubu talatin da uku to ana binka dubu goma sha bakwai yanzu a ɗauko na bilbilinka a riƙa haɗawa a ga ta biya idan nafila bata hada ba ta biya mai dubu sha bakwai aiki ne ba karami ba musamman wanda yake sallah maras kyau to nafila ba ka samu ya arasa zikirki a can ba to za a tattara sallar a watsa ma kayan ka sauran kayan duka za a watsa mutum kan shi kaga wani na nuna akwai hadari daga kare mutum ka tashi ka tafi masallaci inda kowa ke zuwa ka je ka je ka yi sallah haka da za ga mutane sun ɗauki kamar misali a kona al'ada da ake kullum ya zama haka ne kawai wani gurin da za mu yi hira kullum a nan za mu yi sallolin shi wannan shari'a ba ta yi ba abu ne lokaci lokaci da ba ne amma a ce kullum yau dan me aka gina masallaci ya kowa ya fasa zuwa masallaci ke kawai kowace fada sai ga an yi kare gurin sallah kuma ga masallaci nawa ba masallaci ba ne sau da ya kamata ke mutane su wani kuskure ne abu na kullum ba yi abu na kullum masallaci da aka gina shi ne gurin sallah amma shari'a ba ta hana ba kun je ko kun je wata ko wani abu don kun yi sallah lokaci lokaci haka wannan ana sallar da kanshi an gayyace shi lokaci lokaci ya je wuri wuri ya yi sallah da mutane amma ba wai ba aka ɗauka yau aka yi gobe aka yi ba ka wannan sai a masallaci ya kamata mutane a kiyaye wannan to sai Allah ta'ala ya ta wazan bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun haka din shi yafi alkhairi gare ku in kun sani su ku aikata fa idza qudiyatis salatu idan aka gama sallar fantashiru fil ardi ku je ku watsu a bayan kasa wa mutabu bil fadlillah ku je ku nemi fadlan Allah ta Allah kowa mai kasuwa ta yi mai ma shago ya tafi mai ma sana'a ya tafi kowa ne inda yake mai aiki ma ta gurin aikin sa malamai suka ce wannan umarni da aka ce fasu an da aka ce za ku da tsira fantashiru fil ardi wa mutabu bil fadlillah suka ce al'amru huna lil ibaha umarni na halicci ne ba da dole ba ne idan kana son kare jima ka je gida ka yi barci ba ba lahi kenan wannan ana nuna muku cewa in ya kare sallah to duk abin da mutum yake so ku yi ko ka je aikin ka ko kasuwar ka ko gida ko duk inda zaka tafi ka inda ne shari'a ta yarda kenan ba dole bane ka ce ai an ce da an kare sallah dole tun da umarni ne aka yi a nan ke dole mu je mu nemi kuri'a al'amur guda ne ba wasu kurullaha kasiran ko ambaci Allah ku yi ta ambatan Allah da yawa amma ƙarƙashin karantarwa ta alƙur'ani da sunna domin wasu wanda ayoyi suke karanta sai an an karanta kuma a yi tsalle a bara a wani buga kirji ana ta tsalle ana yi to wannan shi ma sa ba karanta ba ta alƙur'ani da sunna wasu kullula kasiran la'allakum tuflihu domin ku samu rabu annabi sallallahu alaihi wasallam yana juma'a lokacin idan fatake sun zo 'yan kasuwa 'yan kwamma da suke kawo abinci to sai a buga ƙaraurawa da mutane sun ji wani baki sun ji wai aji a sai abinci an ka hatsi an suka ga abubuwan da ake kana abinci to annabi sallallahu yana sallah ta juma'a wani lokaci sai haka ta faru kada sai ga masu abinci sun kawo anan duk jama'a aka watsu aka tafi gurin wani an ce mutane suka rage a wajensa a wannan lokaci bai wuce ba mutum goma sha biyu shi ya sa wasu da cikin malamai so kan hujja da wanda suka ce idan mutum so kai sha biyu ana iya a yi juma'a wasu da cikin malamai suka ce sai daga arba'in suka kawo dalili da wannan ne musu abu da umayyar lokacin da aka turo shi garin madina ya fara musallar juma'a garin madina da mutum arba'in ya fara to duka ne malamai sun yi bayani akan haka wasu na ga cewa ko sha biyu ne tana da musallar da sha biyu kuma aka yi juma'a ce to shine Allah ta'ala ke cewa wa idza ra'aw tijaratan idan mutane suka kasuwanci aula hawan ko wani abu na wasa in fadu ilayya sai su watsa su tafi can wurin kasuwanci wata da kuka ƙa'ima su barka kana tsaye kana hulma ulma inda Allah khairu min Allah wa min tijara ka faɗa musu ka ce abin da ke wajen Allah na kyakkyawan sakamako da kuma farar da take wajen Allah duniya da lahira ya fi duk wani wasa da kasar ya yi kowane kasuwanci shi sa ce wallahu khairun razikin Allah shi ne ya yi arzita sai ka tafi ka ƙi zawa masallacin juma'a don saboda kasuwanci ko don saboda mutane sun shigo shafin ka musu huta ba kai kana kallon wannan ciniki sai ka tafi ka yi ta yi amma wani ya zo ya sallar kuma ya taho ya lullunka ka a cinikin kuma ko kuma ya samu cinikin a sanya albarka abin da ya samu kai na ka ajiyar albarka shi yasa Allah shi yake arzuta bayan sa yake ga dama ba zafin naci ba yake ba da ba lalle ka yi ka nema ba lahi ba kuma haka ake so amma ka sani da cewa ko ka nema abinda Allah ya rubuta zaka samu shi ne zaka samu duk kwawar ka da kokarin ka wani ma da asuba yake huta ya tafi wurin sa asuba ƙara ganin sai dare wani zai tafi wurin kasuwanci tun da asuba ba ƙara gani sai ma an fara barci sai sha inda ne amma har yanzu za ka ga da an ɗan samu tangarɗa kuɗin haya ma sai gaga da biya kenan ku kaga inda zafin nashi ke bada ai wannan shi kamata a yi kuɗi to amma wani za ga shi a wuni ma gurin aikin da ke zuwa wuce awa ɗin ko awa biyu gurin sana'ar shi amma kuma ya samu ninki abin da za ka samu sau da haka abu ne daga Allah kaɗai mutum yanzu haka za ga ranar kasuwa an kashe kasuwa za a kalli mutane wani ma za ga allura ce ma shi ke saida wani aya ke saida wani gushe ma ke saida wani magani ko na bera ko wani abu amma ba zai iya bari wannan bai zai yi sallah sai a yi sallah a zara a yi la'asar bai yi ba wai sai an taso wani ma sai ya zo gida gama da azhar da la'asar da magarba da isha har yanzu akwai mutanen da idan suka je kasuwa idan su gama in ka gama gama sallah wato sai dai ba kasuwa ke tuno za ka samu jama'a suna ƙoƙarin sallah kai kana ƙoƙarin neman ci baka gani in aka tashi sallar mafi yawa ciniki ma wasu aiki mutane gane da kusa da an ware sallar sai ka ji mutane yana ce a bari yana dawo da sallah wani lokaci ma kai mai son ka sai ma aka sallar shago ce a gaskiya yana zo da sallar amma shi bai iya bai zauna a kowace shago in ka jiran shi shi bai ko bai ba sallar shi ba zai iya zuwa ba a so yake kadai sai ya san to sai ka kire sai Allah ce ka gaya musu abin da ke wajen Allah ya fi wasannin ya fi kasuwanci kuma Allah shi ne ya yi mai arzata idan ya ga dama arzuta ka duk duniyar nan sai baka lamba da ya ga dama daga Allah ne yasa arzikin kade wanda Allah ta'ala ya rubuta masa shi ne zai samu wanda Allah ya kaddara masa duk abin da Allah ya rubuta zaka samu to sai ka same shi abin da ba a rubuta maka ba zahin nashi biya maka shi saboda ka komai iya nan karkashin abin da Allah ya rubuta shi Allah ya rige dukkan abin da zai wakana ya rige ya kaddara kansa ya rubuta babu wani abu da zai wuce da cikin abin da Allah ta'ala ya rubuta ba wasu kenan sai mutum ya kyauta ta wajen nema in akwai lokaci sai mu kara da a to sai mu diba da yaro sani ne ke wala ka wani
Thank you.
to sai malam imamu nuyi Allah shi kansa sabon babu ne za mu tashi insha Allah yace babu fadil ju'i yace falala ta yunwa wa kushinatul aish da rayuwa mai wahala wa insani al-qalil min al-mu'akkad wal mashrab da takaitawa akan dan abin madaidaici wajen abinci da abin sha kal ayi balla kala wuce gona da iri a dukkan musamman musulmi ba su yi balla wal malbus da abin sawa wa gairi hada wani wani kenan anan yiwuwar kanta mutum ya samu kansa cikin ƙaramin ƙarfi shi ma iya da shi faranan haka nan wajen abinci ko abin sha kar a yi almubazzaranci kar a yi ɓanna ko a wuce gona da iri wajen abubuwan da za a ce a ika kashe kuɗaɗe masu ɗumbin yau na wuta hankali ga wasu suna cikin wahala ko wajen tufafi a yi ba da bayan mutum iya da kwamfure ɗari biyu Allah wa ƙirta da kwamfulin da ribi na za ka shiga shi amma yanzu masu kwamfulin da ribi ba su da iyaka dari na da biyu ka rage ka bada saboda Allah wa gairiya da wani wannan bin huzuzin nafsi na daga abin da ne take so wa tarki shahawa da barin duk wani abin shahawa قال الله تعالى الله تعالى نفسه فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة sai Allah ce sai wasu masu raira bayan suka biyo bayan wancan nagari amma su waɗannan masu tozartar da sallah ne wata ba'u shawa suna bin sha'awa ta duniya ba so mai ko na gaya su haɗu da hallaka illa man taba wa amana wa amila saliha sai wanda ya tuba ya imani ya aiki na gari ba wadai ka yi gurun aljanna a wajen kira amma yudkhalu za a sanya su aljanna wala yuzlamuna shay'a ba da yusqun وقال تعالى Allah ta'ala yana faɗa wajen zargin ƙaruna ya ce fakharar da alaƙau bi fi zinati ƙaruna ya wuto cikin mutanensu cikin adon da yake na alfahari ƙara lalina yi duna hayatar duniya ba san duniya da suka ƙaruna ya wuto da alfahari ga dukiya ko ina sai suke ce ya da tare da misalin ma'utu ya ƙaro kai to ina ba mu ma an ba mu irin abin da aka ba wa karo da inna hu lazu hazin azim suka ce lalle karo ya kai mai rabo mai girma kai wasan duniya amma masu imani da suka ce wa qala allazina utul ilma masu ilmi suka ce musu wai da kun kai tanku wani ba abu burkiya bane sawabullahi lada na Allah khairu shay'in alkhairu man amana wa amila salihan ga wanda imani ne aiki na gari wala yulqaha illa sabirun kuma wannan ɗin ba wanda ke haɗuwa da haka sai masu haɗu ana nan ana nan sai ga ƙaruna an yi ƙasa da shi a gabansu faka sabu na bihi wa bidari da abu kuma kan da wuri a cikin sunan min dole da kuma kan da mutasiri me aka yi Allah ce wa asba alladina tamannu wa kanu bil ams sai wanda jiya suke cewa ina ma su ne ƙaruna suna cewa ya kulu da waika anna Allah ya wasu rizqa liman yasha min ibadi wa yaka dama haka yake Allah na shimul arziki wanda ya so ya kunta wanda ya so amma jarba ce laula amanna Allahu alaina in ba na Allah mana kyauta ba mu ma da mu mata karuna ko musabe na karuna la khasama bina la ay kasada ko la khusima bina wata kira da an yi kasada to saboda haka Allah ta'ala cewa summa la tus'aluna yawma idhin an ba'in ya ce ku sani rana ta gobe kiyama za a tambaye ku ni'imomin da aka baka na duniya da inda ka ji sai an tambaye ka aiki ne ba ka rinka yi shi yasa kan da mutum yake tana halaka tun ne tambaya za a yi sai ke cewa kala ta'ala man kana yuridu al-ajilata aljanna lahu fiha ma nasha'u wa nurid duk wanda ke son duniya to za mu gaggauta ba shi duniyar amma shi ma wanda muka so kuma abin da muka yi nufi amma a ƙarshe suka ja Allah da hu jahannama tunda duniya ke so a ƙarshe za mu sanya shi ta jahannama ya sila ya shige ta mazmuma abin zargi mata hura abin da zanta daga rahama ba da shi to ayoyin suna da yawa kuma sanannu ne a nan sai ya zo da hadisi na farko na umar mu'minin na aisha Allah ƙara mata yarda matar manzana sallam take cewa ma shari'a an muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin khubzi sha'irin yawmaini mutatabi'ain kujo da kyau aisha wa ta manzana take cewa da daya iyalan annabi sallam ba su taɓa samun kwana biyu a jerau suna samun waina ta sha'ir suna ci ko buredi na sha'ir a ce kwana biyu a jere ana ci har ta gobe da har Allah ya karɓi ransa. Rabi ba zai hadu sallam amma kwana biyu a gida ana shin shi ila gidansa. Wa bi riwayatin a wata riwaya ma shaida al Muhammad sallam take cewa iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ƙoshi ba munzu kadimar Madina tun da ya zo garin Madina inda amin bori salasa layali na daga abincin alkama ba wannan kwana uku a jere tiba'an hatta kubiza har an karɓi da su ku ji wayan wani ina kuma ya zaya daga nan ina wanda nuna faradan iya da wuce ya gasa kanka ta na hankali daga san da cewa abubuwan ƙarshen abinda Allah ta'ala ya ba bawa kan yi wa Allah godiya kuma duk abin da mutum zai amfani da shi kai kada mutum daga haka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Thank you.